بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتهدد وترمضان شكرا تدبو ديا دري هدو دا تلاتين da uku hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shine ya dace da 23 ga watan bakwai shekara ta 2017 a lissafin turawa za mu dora akan inda muka tsaya dangane da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul araf idan ba ku manta ba a jiya muna cikin kisar annabi musa alaihi salatu wassalam da fir'auna da kuma waɗannan matsafa a lokacin da suka yi imani da allah suka yi imani da annabi musa sai fir'auna yake ce da su yaya za ku yi imani da musa ba tare da na ba ku izini ba ya ce zai tsitsinke hannayensu ya yayyanke min khilafin da kuma kafafuwansu da saɓani ya tsoratar da su don su bar wannan addini na musulunci da suka yi imani amma wannan bai sa suka kauce ba bai sa suka koma baya ba har dai zuwa inda suka ce wa matan kai minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna ba wani abu yasa fir'auna kake mana wannan ba kake sukan mu kake zargin mu kake da'awar za ka yi mana azaba ko ka kashe mu ba ce kawai dan mun ce mun yi imani da ayoyin ubangiji mu tabaraka wa ta'ala sai suka ce a rabbana afriga alaina sabran wa tawaffana muslimin ya Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu haƙuri kuma ka ɗauki ranmu muna muna musulmi a wata ayar cewa suka yi ka yi abin da ka ga dama mu dai imani mun riga mun yi faqdi ma anta qad inna ma taqdi hadhihi hayata dunya kawai iya abin da zaka yi ainihin rayuwar duniya ne kawai babu lahira a ciki inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana mu dai mun yi imani da ubangijin mu dan ya yafe mana kurakuran mu da laifuffukan da muke aikatawa wa ma akrahtana alaihi min sihr kuma ya yafe mana abin da ka mana tilas da ka sa mu zo mu yi tsafi mu yi sihiri wallahu khairun wa abqa lalle Allah shine mafi alheri kuma shine mai tabbata mai wanzuwa ibn kasir yake cewa kanu fi awwalin nahari sahara a farkon safiya su ne matsafa ne amma wa fi akhirihi shuhada a barara amma a ƙarshen rayuwa ko a ƙarshen yamma sai suka zamanto shahidai kuma masu yi wa Allah da'a to bari mu ji me ya faru bayan sun miƙa al'amarin su ga Allah suka ce su kan sun yi imani da Allah kuma sai dai fir'auna ya abin da zai yi to bari mu ji kuma yan tsurku da masu bawa fir'auna shawara me za su ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون shikenan sai manya manyan mutane yan fada fir'auna suka fara ba da shawara ta banza wanda za a cutar da waɗannan bayan Allah da suka yi imani da Allah suka yi imani da annabi Musa wa qala al mala'u min qaumi fir'aun manya-manyan mutane cikin mutanen fir'auna sai suke ce da shi in an ce almala wato ana nufin manyan mutane kenan manyan gari 'yan fada waɗanda su ne suke ba da umarni kuma da shawararsu fir'auna yake aiki sai suke ce da shi a tazaru musa wa qaumahu li yufsidu fil ard yanzu kai fir'auna zaka bar musa da mutanensa ka basu suna yin barna a bayan ƙasa abin da ake nufi da barna a nan da suke nufi yaya za ka bar musa da mutanensa suna kira zuwa ga tauhidi suna kira zuwa ga a ta allah da bauta bayan kai din kai ne allah babban allah ma a cikin alloli gaba daya a tazar musa wa qaumahu li yufsidu fil ard yaya za ka bashi yana da'awar da take ta saba maka da'awar da ta saba wa mutanenka ta saba wa mutanen garinka ai bai kamata ka bar Musa yake wannan ba wa yazaraka wa alihataka kuma ya barka shi annabi Musa ya ƙi ya bi ka ya ƙi ya maka da'a kuma ya aki abauta maka shine wa alihataka fala ya abuduka wala ya abuduha wala ya abudukan wala ya abudukan nas shi bai zai bauta maka ba kuma mutane ba za su bauta maka ba ai wannan bai yi ba kun ga wannan irin shawarar suke ba shi kenan ya za ka yi ka bar wani mutum ya zo ya raba ka da mulkin ka ya raba ka da ainihin ibadar da mutane suke maka an ce Allah kiyaye ka duba fir'auna ya kiya bauta Allah aka ce fir'auna yana da wata saniya ko bujimi da yake yi wa bauta shi kuma aka ce idan ya ga kyakkyawar sa ko kyakkyawan bujimi sai ya ce wa mutane ku je ku yi ta bauta wancan bujimin shi fir'auna yana da bujimi ko saniya da yake bauta mawa idan kyakkyawan bujimi ko saniya ta zo shudewa ko ta zo wucewa sai ya ce wa mutanensa ku je ku bauta wancan bujimin kuma dole su je su bauta masa shi a bauta masa kuma a bauta wa bujimi Allah kiyaye to daga nan ne wannan samiri ya fitar da dan bujimi dan maraki wa banu isra'ila yace su je su bauta masa kamar yadda Allah ya bada labari a can fa akhraj lahum ijlan jasadan lahu khuwar ya fitar musu da dan maraki na zinari wanda za su rinka masa bauta suka bar bautar Allah suka zo suna bautar bijimi kuma abin da zai baku mamaki malam har yanzu har yanzu din nan akwai masu bautar bijima yanzu a indiya wani dan uwa yake gaya mun yana zuwa indiya irin saran kaya din nan ya ce a indiya akwai wuraren da da yawa ba a cin naman bijimi kuma bijimi ko sa sai dai ya ƙari shi girmansa ka ga bijimi yana tafiya a titi kamar kamar giwa ya ci ya ci ya koshi koshi hanna a billahi amma ba a yankawa saboda suna bauta wa bijimi suna bauta dan maraƙi mutanen indiya yace wallahi haka zaka ga bijima akan titi idan suka ci suka koshi sai su zo su yi ta kashi akan titi koransu ba a yi sai dai mota ta kauce musu saboda alloli ne ya ce ko ka ga bujimi shekarunsa ya kare kurin sai dai ya faɗi ya mutu ya kumbura Allah ya mutu kenan su ba sa cin bujimi saboda bujimi Allahnsu ne Allah kiyaye kamar yadda kuma fir'auna yana da cross da ya rataya a wuyansa yake bautar wannan cross din wannan yana daga cikin asali da tushen da ya sa kiristoci suke suke rataye cross a cikin a jikin wuyansu shine mu kuma musulmi aka hana mu yin amfani da cross manzo Allah yake cewa ko bishiya ne ka zo wucewa kaga ta gindaya ta yi haka da kamar cross bishiya fa to to ka tsaya ka ka ka ka karya ta bishiya daidai da bishiya kaga ta yi kamar cross to ka tsaya ka balle ta to amma yanzu misali zaka ga a cikin abubuwa da dama ana yi mutane cross ba tare da sun bar gaba a kofa ta daki sai a ma design na cross ko gini na gida sai a design na cross akwai wani masallaci ma da wasu suka gina ba musulmi ba a sama irin windunan nan duk suka jera musu cross ba su farga ba to cross shi'ar ne ko alama ne na kiristanci ko ka ga mutum musulmi ya sanya riga da cross a jiki wanda annabi ya ce ko itace ne ka gani ka balle shi haramun ne saka abu mai cross a jiki dan goyon baya ne ga fir'auna kuma goyon baya ne ga kafirci bai dace ba ko me hatta a motoci yanzu ga akwai cross sai a kera mota sai a yi mata foton cross a jikinta yanzu kamar irin karina e da ake hawa logonta za ku ga cross ne logonta da ake liƙa za ga cross ne da yawa cikin toyota toyota za ga logon su cross ne haka kuma asibitoci sai aka zo aka yi ta sa cross saboda lokacin da wanda suke jagorantar abun suka zo sanya alamar to ba musulmi ba ne kiristoci ne sai suka sa alamar addininsu ba za a saka wata ba ba za a sa tauraro ba ba za a sa masallaci ba to an ce yana da wannan cross din yana yana masa bauta malaman tafsiri irin su imamu suddi suke faɗa cewa shi fir'auna ya tsara wa mutanensa alloli da dama bayan shi din fa da za su rinka yi musu bauta waɗancan ya sa su ta bauta ɗan maraƙi wancan ya sa su je su bauta wa kaza wancan ya sa su je su bauta wa kaza haka ya sa mutanen suke kuma dole su yi masa da'a saboda bala'in mulki da yake tattare da shi a wannan lokaci kuma duk wanda ya saba masa kashe shi yake yi aka ce to me hikimar ya tara musu alloli su bauta musu sai aka ce idan yasa suka yi bautar sai ce hadihi alihatukum waɗannan duk da na ce ku bauta allolinku ne wa ana ilahuha ni kuma ni ne allan allolin kun gane ma'ana waɗancan da aka ce ku bauta musu ɗan maraƙi ku bauta gunki ku bauta wancan ya gaya mutanensa duk ya rarraba su sai yake cewa mutanensa waɗannan allolinku ne ni kuma ni ne allan allolin shine a inda ya ce ana rabbukumul a'ala shine ubangijin ku maɗaukaki a kirar abdullahi dan mas'ud a nan wa yadharaka wa alihataka shi ya karanta wa yadharaka wa ilahataka bi kasril alifi maimakon wa yadharaka wa alihataka ai wa yadharaka wa ibadataka fala ya abuduka sai annabi Musa ya watsar da kai ya kiya bauta maka saboda shi fir'auna yana yin bauta yana yana ana ana bauta masa to Allah kiyaye mu to shine sai yake cewa da aka bashi wannan shawara din kala sanuqattilu abna'ahum sai ce to abinda zamu yi zamu kakkashe dukkan ƴaƴa maza duk da namiji da za a haifa a garin nan sai mun kashe shi ko duk ƴaƴa maza sai mun kashe shi mun kashe su wa nastahayi nisa'ahum ƴaƴa mata kuma zamu kyale su tunda dai annabi Musa ya zo a layin maza to duk wani namiji mai matashi sai mun kashe shi wa inna fawqahum qahirun kuma mu dinnan mu masu galaba ne akan su annabi Musa da mutanansa Abdullahi dan Abbas yake cewa Fir'auna yana kashe ƴaƴan Banu Isra'ila duk wanda aka haifa sai ya sa a kashe in dai namiji ne dan bokayensa sun gaya masa cewa to kai za a zo a haifan maka wanda zai zo ya kwace maka mulkin ka yayi ta kashe mutane yayi ta kashe mutane yayi ta kashe mutane har zuwa lokacin da Allah ya kawo annabi Musa ya kawo masa manzanci aka ce da ya ta kafin zuwan annabi Musa suka yi masa mafarki suka ce masa to kai fir'auna abin da muka gani muka dubo za a yi wani mutum a garin nan da zai zo ya kwace wannan mulkin naka da kake yi malamai fa suna faɗa cikin abin da yake ba dai anasi ya zo karara ba amma dai maganganun isra'iliyat suka ce fir'auna fa ya kai wajen shekara 600 yana mulki mulki kurum ya tsufa yana yin mulki shi yasa in mutum ya daɗe yana mulki sai rinka kama karya ya tabarna ya ta ta'addanci to kafin annabi Musa din ya zo aka yi masa wannan mafarki aka gaya masa kawai sai ya ce duk matar da ta haihu to a kawo masa dan a kashe duk mace in dai ta haifi ɗan namiji to kashewa ake yi amma in mata ne sai a kyale to daga baya manya-manyan banu isra'ila sai suka kawo masa kuka suka ce to ranka da in ka kashe mazan nan gaba ɗaya su waye za su yi maka bauta ne wannan tonan rami da ake maka da tonan ƙasa da ake yi da gini da ake maka da kaza da kaza da kaza da ake maka to to waye zai yi maka in ka kashe mazan gaba ɗaya sai ce eh gaskiya ne shikenan sai ya ce to a kashe wannan shekarar wannan shekarar sai a bari shekarar da aka wata shekara da aka bari sai aka samu annabi annabi harun a shekarar da aka ce a bari wata shekarar kuma da aka zo kashewan Allah bai kawo annabi Musa a shekarar ba sai shekarar da aka ce a bari din sai ya kawo annabi Musa kamar yadda zamu zo mu karanta da ku insha Allah bi tafsil a cikin suratul qasas ku ji yadda abin ya faru to haka Allah ya jarabe shi kuma annan Musa ya zo a gidansa ya tashi ya girma dan da aka zo zuwa akai aka gan uwarsa ta ji tsoron mahaifiyarsa ta ji tsoron kar a kashe shi ta sa shi a cikin akwati ta jefa shi a teku shi annabi Musa to fir'auna yana kan fadan mulkin sa yana kan ruwa kawai sai ga wani akwati yana tafowa yana tafowa sai ce me wannan sai aka dauko aka kawo masa yan fadan suka bude suka ce tab aiko wani yaro ne kyakkyawa ana kawo shi matarsa ta ganshi ta ce kai gaskiya ina son wannan yaron in ji matar fir'auna la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada kada a kashe shi watakila zai mana amfani wannan yaron a gidan nan zai mana amfani ya kai fir'auna aw nattakhidahu walada ko mu dauke shi a matsayin dan mu shikenan fir'auna ya yadda ashe annabi Musa ya dauko ya ajiye san min kalbaka ya akulak ba wa karanka nama ya ciye koshi ya zo ya cinye ka kenan ka duba hikimar ubangiji shi yasa duk lokacin da mutum ya ce zai faɗa da addinin Allah to wallahi bai san ta inda za a zabtar da shi ba bai san inda za a kwantar da shi ba yanzu ka duba kashe mutane yake wai dan kada a samu annan Musa kawai to kuma sai Allah ya kawo annan Musa kuma aka kashi kuma ya tashi a gidansa aka ce annan Musa yana yana yaro Fir'auna yana daukan sa yana masa wasa yana kama gemun sa yana fisgewa yana yana yana ja haka dai aka ta kawo kisa kamar yadda qur'ani ya kawo da kuma malaman tarihi suka kawo to har suka zo kuma yanzu suka ainihin wato wato haɗu kuma ake fafatawa to yanzu dai ga abin da yace zai kashe mazaje kuma zai raya mata wa inna fawqahum qahiruna kuma yayi alfari yace wallahi mu ne masu galaba mu ne masu rinjaye inji fir'auna to bari mu ji me ya faru
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين shikenan annabi Musa sai ya ce wa mutanensa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru ya ce wa mutanensa ku nemi taimakon Allah wasbiru kuma ku yi haƙuri shi nan Musa ke ne ke ga mutanensa yana rallashin su yana ba su haƙuri ku nemi taimakon Ubangiji kuma ku yi dauriya kada ku damu da abin da Fir'auna zai muku innal arda lillah ina shaida muku cewa ƙasa fa ta Allah ne gaba ɗaya ana nufin ardu Masr garin Masar gaba ɗaya da Fir'auna yake tutiya yake cewa zai kore mu zai kashe ku zai kaza ku sani na Allah ne yurisu ha man yasha'u min ibadihi kuma Allah yana gadar da ita ƙasa ɗin ga wanda iga dama cikin bayinsa ba wai Fir'auna ba Allah zai iya ba mu gaji ƙasar nan mu mulke ta kuma wal aqibatu lil muttaqin kuma kyakkyawan makoma ta tabbata ne ga ainihin wato masu takawa da tsoron Allah wasu malamai suka ce a sa'adatu wa shahada samun rabauta da samun shahada ga masu takawa ne ko kuma aljanna shine kyakkyawar akiba samun gidan aljanna ga masu takawa ne ko kuma nasara da cin riba a rayuwa ta tabbata ne ga masu takawa da tsoron Allah ku dai ku tsaya akan addinin ku babu gudu babu ja da baya to haka ake so malami kullum ya rinka karfafawa mabiyansa gwiwa cewa su tsaya su rike gaskiya kada su ja da baya wallahi ba a taba cewa wai gaskiyar ka ta kare ba sai dai a ce ƙarya ka ta kare duk wanda ya kama gaskiya baya karewa amma wanda ya kama ƙarya duk yanda aka yi wata ran sai ya kare sai ka ji ana ƙarya ta kare ka taba ji an ce gaskiya ta kare ka taba ji to ku rike gaskiya ba za ku kare ba idan kun rike gaskiya za ku samu nasara kuma idan kun rike gaskiya ku ne za ku zamanto a gaba amma duk wanda ya sa rashin gaskiya a cikin tafiyarsa addini ne malanta ne karatu ne karantarwa ne wa'azi ne a'a mulki ne a'a siyasa ne a'a mu'amala ce da mutane ta yau da gobe sai mutum ya sa rashin gaskiya da ƙarya to ka zuba masa ido insha Allah wata rana zai zo ya ƙare tas kuma ka neme shi ka rasa ya zama tarihi amma idan mutum ya rike gaskiya insha Allah shine da nasara shi yasa duk inda za a je a dawo wanda mutane su sifanta ka sai kai dinnan mai gaskiya ne kada a ce kai magareci ne amma in mutum ya sifantu da ƙarya to rayuwarsa ta yi muni ba ta da kyau wala yazalu rajulu yakzibu wa yata'ahadu al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba dan adam bai zai gushe ba yana yin ƙarya kuma ya saba wa kansa ƙarya face sai Allah ya sa a rubuta shi a littafin makaryata cewa wani makaryaci ne kuma makaryaci dan wuta ne da haka ya kamata mutum ya kiyaye kada ku yi wa kanku ƙarya a rayuwa kada ku rinka mu'amala ta ƙarya kada ku rinka ainihin wato ƙarya wa junanku ƙarya wa iyayenku ƙarya wa jama'ar ku ƙarya wa mutanen da kuke mulka ko ƙarya wa mutanen da kuke shugabanta da sunan addini kada ku yi wannan ku yi musu gaskiya ko da ku za su ce ku din ba daidai kuke ba kuma ko da wata rana za a zo a ƙi mutum ko a zo a yi fada da mutum saboda ya rike gaskiya wallahi wata rana sai an zo an neme shi to shine anan Musa yake cewa mutane ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah kuma ku yi hakuri ba sai an yi surutu ba kurin a ce su zauna kai dan agaji ku shiru kuna ɗauka hankalinmu kuma anan ku lura da wani abu guda kullum idan mutum ya je ya dawo ya fada cikin wani yanayi na rayuwa to mala ya nemi taimakon Allah kaga anan anan Musa cewa ya mai isti'inu billah ku nemi taimako da Allah ashe taimakon Allah ake nema wasbiru kuma ku yi hakuri to waɗannan su ne manya-manyan abubuwa da idan mutum ya same su a rayuwa yana cin nasara a cikin mulkinsa yana cin nasara a cikin tafiyarsa yana cin nasara a cikin dukkan abin da yake gudanarwa taimakon Allah hakuri duk abin da za ka yi kai nemi taimakon Allah shi yasa cikin hikimar ubangiji mai sallah kullun sai yayi ihdinas siratal mustaqima sau nawa za ka yi sau biyu sallar azhar asubahi za ka zo ka yi sau hudu sallar sallar azhar kaga sau shida kenan ka zo ka ƙara yin sau hudu sallar sallar la'asar kaga sau goma kenan ka zo ka ƙara yin sau uku kaga goma sha uku ka zo ka ƙara yi sau hudu sallar isha'i kaga kullun sai ka yi ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ka nemi shiriyar ubangiji hanya ta kwarai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah gare ka muke bauta kai kai kadai kuma kai muke neman taimako kullun sai kai wannan sau goma sha bakwai kaga ashe akwai manufa kenan to bawa ba yi da inda zai nemi taimako in ba Allah ba ku fahimci wannan da kyau sannan kuma rayuwa ba ta yiwa sai da hakuri dole ne mutum ya hakuri na farko haƙurin farko haƙuri da ubangijin nan da ya halicce ka allan da ya halicce ka sai ka yi haƙuri da shi eh haka ya ga dama ya ɗora maka sannan kuma ka yi haƙuri da addinin da kake yi na musulunci yanzu misalin in ba haƙuri ba a ce mu haƙura mu daina cin abinci wata guda da safe har zuwa magariba kullum sai mun yi wata guda kaga ai sai haƙuri shi yasa aka ce da ramadana shaharu sabri watan haƙuri kenan sannan dole ka yi haƙuri da iyalinka kai haƙuri da iyayenka kai haƙuri da babanka da mamanka kai haƙuri da yayanka kai haƙuri da danginka kai haƙuri da abokananka kai haƙuri da shugabanninka kai haƙuri da limamanka kai haƙuri da malamanka kai haƙuri da dukkan wanda kuke mu'amala da su dole rayuwa sai da haƙuri ista'inu billahi wasbiru kuma yayi alkawari ya ce lalle Allah yana gadar da ƙasa ga bayan Allah na kwarai yanzu anan albishirin da ake mana shine duk inda aka je aka dawo in Allah ya so ya yadda nasara tana ga wanda suka rike gaskiya su waye wanda suka rike gaskiya su ne musulmi musulmi suke da nasara musulmi suke da dacewa babu wani addinin da zai galaba akan addinin musulunci a ƙarshen duniya dole musulunci tutarsa ita ce za ta dago ko da ko yanzu ana na ana ta kwantar da tutar la ilaha illallah a duniya duk inda ka je ana kisan kai to musulmi ake kashewa na baka assignment a duk duniya gaba ɗaya a yanzu wanda yau da 'yan yaƙi da ta'addanci ko masu nemar wa ɗan adam 'yanci masu cewa suna human rights to ya kamata su samar da muslim rights 'yancin musulmi don duk inda za a jefa rocket to musulmi za a kashe duk inda za a saki hartashi to musulmi za a kashe in Allah ya soya da ka bincika duk inda ake faɗa a duniya insha Allah za ga musulmi ake kashewa kasashen da ba na musulmi ba suna cikin gata saboda amerika da ingila suna son su suna kaunar su to amma abin da ake mutane albishir shine lalle dai ƙasa ta allah ne kuma allah ɗin zai gadar da ita ga ainihin bayinsa na kwarai insha allahu ta'ala musulmi suke da nasara kuma nasarar nan ba lalle sai an same ta a lokaci na ko lokacinka ba mu dai mu yi iya abin da zamu in Allah ya sa aka samu dacewa a lokacin mu fa nema in ba a lokacin mu bane bayan mun mutu jikokin mu tattaba kunnan mu an yi nasara an dace ina fata ana fahimta to wannan albishir ne yake mana to sai mutanen nan Musa sai suka ce masa me
قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون نعم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون shikenan an mutanen annabi Musa suka dada kawo masa kuka suka ce yani bayan waɗannan mutane sun yi imani da shi waɗannan sahara kenan wanda suke da matsafa ne aka samu mabiya annabi Musa ya samu mabiya an ce sun kai mutum dubu ɗari shida a wannan lokacin Eh, nan da nan ya warwashe mutanen da suke bayan fir'auna gaba ɗaya suka dawo suna bin sa dole fir'auna ya ce zai yaƙi annabi Musa yi sai su mutanen annabi Musa din suke cewa qalu udhina min qabli udhina udhina an cutar da mu daga aza ne gaskiya ya annabi Musa muna sanar da kai an cutar da mu min qabli an ta'tiyana kafin ka zo mana da manzancin nan ma'ana yanzu sun samu freedom sun samu yanci sun shiga addini mai sakin mara da shakatawa babu tonan rami haka kurum babu jidon ƙasa haka kawai babu bautar wani ɗan adam Allah kawai za ka bauta wa mahalicin sammai da ƙasai suka ce kai uzina min qabli an ta'tiyana gaskiya an cutar da mu ya kai Musa kafin ka zo mana da annabta ba ma wannan kaɗai ba an kakkashe annabawa da yawa kafin kai saboda banu isra'ila kashe annabawa suke yi waɗannan yahudawan da ake ba da labari ana faɗa annabi zakariya suka yanka shi yankan rago tilas yi haka annabi ya haya ma suka kwantar da shi kamar yadda ake yanka rago suka yanka shi tilas a dare ɗaya ko a rana ɗaya sai da yahudu banu isra'ila suka kashe annabi mutum saba'in da safe kuma suka, suka wanke wukaken suka tafi suka ci kasuwa don su nuna ma ba su ma damu da barnar da suka yi ba shine ayi alqur'ani yayi ta bayani yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqq yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin suna kashe annabawa kashewa kashewa kashewa ba tare da haƙƙi ba shi yasa yanzu ba mamaki dan an shirya a kashe malami ko ayi kulle kulle a ce a kawar da malami yanzu yana cikin shirye-shiryen da makiya Allah suna nan suna kukullawa abokanan gaba masu fada da musulunci da munafukai masu rigar musulunci shine duk mutanen da suke da'awa suna kiran mutane zuwa ga Allah ya ce annabi ya ce a kokari a kawar da su waɗanda za a ɓoye a ɓoye su wanda za a kame a kame su wanda za a halakar da su a halakar da su wallahi duk irin kashe-kashen nan da kuka ga ana ta yi a yi a can a yi a can akwai hannaye da yawa a ciki waɗanda suka tsoma hannayensu da yawa kuma duk ana bin wannan hanyoyi ne ba don komai ba don a karar da malamai don yana cikin ajanda din shine malamai dai da suke wa'azi a karar da su don ya faru ne a ƙasashe ai da dama akwai inda aka ta kama malamai yanzu ko wannan mubarak na masar din nan wanda Allah ya dora masa kaskanci yanzu ya zo gashi nan ya mutu bai mutu ba ana cewa ya mutu bai mutu ba ya mutu bai mutu ba mubarak irin malaman da ya kashe ai Allah yawa kansu Allah yawa da su mubarak dai na misra husni mubarak irin malaman da ya kashe ana ba da labari irin malaman da ya illata akwai waɗanda ya makanta su akwai wanda ya gurgunta su akwai wanda ya daure su har suka yi furfura a cikin kurkuku suka mutu akwai wanda ake zo a shake su akwai wanda ake zo a yanka akwai wanda ake zo a jefa ruwa duka yayi wato a kewayen nan ba a taba samun mugun shugaba da ya cutar da addini kuma da sunan shi musulmi ne irin mubarak ba ga shi nan yana nan ya ga kaskanci saboda rashin mutunci fa kaga da, da masar egypt da isra'ila bodar su daya kamar ka shiga daga nan ne zuwa gombe da kafa ma ana iya shiga amma wallahi malam isra'ila suna kashe falastinawa kisa na bala'i sai a zo kamar yanzu irin unguwan nan kurin sai a yi ruwan helikwafta ya ta zubar da wuta ana kashe jirajirai ana kashe yara ana kashe mata suna guduwa ana bin su da bindiga a ƙasa ana harbewa kuma take a zo da gireda ana nike gidajensu haka ake yi wa falastinawa amma in sun yi gudun hijira sun shigo masar wallahi mubarak ɗaukan su yake ya mayar wa isra'ila din har sai da ta kai sun yi tono suka yi tono a ƙasa irin hamas suka yi tono a ƙar tunda hanya ba za ta biyu ba duk an toshe hanyoyin gate ɗin gaba ɗaya suka yi tono ta rami suke gudu su shiga kasar masar don su yi gudun hijira ka san me yasa aka yi sai sa aka yi suka sa aka yi katanga suka hada baki da yahudawa aka yi tono na masifa aka zuba rodi rodi rodi da dakin wanda duk tonan ka ba za ka je kasan wannan ginin ba aka rufe gaba daya kuma ya zo gas da ake samu daga ƙasar masar ana samun gas da arzikin ƙasa irin su fetur ɗin nan sauransu musamman dai gas sai yake ba wa isra'ila kusan kyauta yake ba su gas ɗin kyauta kusan kyauta yake ba su gas saboda shi yasa wato babu ƙasar da suka shiga cikin tashin hankali da cin wannan shugaban ƙasar masar ɗin na yanzu saboda musulmi ne kuma shine shugaba na farko mahaddacin alkur'ani da ya shugabanci masar Allahu akbar mahaddacin alkur'ani ne qur'ani izo 60 yana kan shi wannan shugaban na yanzu ya ce kuma shi zai yi mulkin sa ne a bisa tsarin addinin musulunci iya daidai gwargwado to babu irin irin kokarin murɗe murɗen da ba a yi ba a murɗe wannan zaben ya ki murɗuwa saboda ka san balarabe dan taurin kai ne mu anan in najeriya ne sai a murɗe amma su baya murɗuwa nan suka ɗauko da katifunsu da matansu da 'ya'yansu malam a wurin da ake sanar da zaben gaba ɗaya kamar yanzu a ce ofis ɗin inec na abuja gaba ɗaya inda za a faɗa ɗin suka ɗebo katifunsu da matansu da gidajensu da risho risho ɗinsu da gas kuka gas kuka suka kafe suka ce suna nan sai sun ji an ba su labarin zaɓe na gaskiya ba irin mummunan da za a zo a fake kurin a juyar da abu na abu ana gani gashi nan a fili yanda ya faru kurin ku ji an sanar da wani abu daban kuma a zo a biyo ku da tankuna na ruwan zafi saboda an rena muku wayo kana magana a yafa ma ruwan zafi ana zuba ma ruwan zafi zancen ka ya kare shikenan to Allah ya jefa musu kaskanci suka fada yanzu aka samu shugaba musulmi wanda ya karbi mulkin kasan to Isra'ila sun shiga tashin hankali iya tashin hankali kuma ya ce shi fa gas ɗinsa na Masar babu wani magana kyauta in ma ya ga dama zai yi shari'a da su wanda aka ba su dama sai sun biya da haka yanzu zai sai da gas ɗinsa ne kamar yadda ake sai da shi a duniya ba wani dalilin da zai sa ya sayar wa Isra'ila kyauta isra'ila nan babu irin rashin mutunci a duniya babu azzaluman mutane irin su da suke kashe musulmi kuma uwarsu amerika ita ta tsuguna ta kinkishe su dan an yi magana lokacin suke kashe mutane aka ce za a kai kara gurin amerika suka ce to shugaban shi netanyahu ake cewa kuwa yace yace to in kun je amerika ai iyayenmu ne amerika benjamin netanyahu eh ta ce su cina cewa as america is ruling the world and we we are ruling america america tana juya duniya mu kuma mun ke juya america duk ba yahudan duniya ba gindinsa isra'ila a nan gurin to amma alhamdulillah duk za ku ga jujjuye juyen da ake ta yi a kasashe ana samun musulmi ne a sama yanzu kaga libya da aka yi juye juyen da aka yi kaga musulmi ne a kai haka suriya ana nan ana ta fafata wannan bashar al-asad da yake ta kashe al'umma shi ma wannan azalimin shugaba Allah ya kawar da shi dan shi'a dan shi'a dan shi'a makiyin addini makiyin sunna wanda kullum sai an kashe mutum saba'in mutum ɗari shekaran jiyan can satin da ya wuce mutum ɗari biyu aka kashe a ƙauye ɗaya kullum kuma yana nan yana hanya insha Allah sai an ga bayansa bi mashiyatillah dukkan bara gurbin shugabanni azzalamai macuta da suke gadar da bala'i a ƙasa ake ta kashe rawukan mutane sun zama wa mutane karfan kafa in Allah ya soya da sai Allah ya kautan mana da su bi idinillahi ta'ala dan Allah ba zalimin bayi bane ba zalimin bayi bane ba zalimin bayi bane to shine suke cewa nan Musa gaskiya an cutar da mu kafin ka zo kenan wannan yana nuna mana cewa ashe zuwan addinin musulunci shine gata ga al'umma tunda dai iya tushen kafirci ai fir'auna to ka duba irin bautar da su da fir'auna yake yake wahal da su amma addinin musulunci da yazo sai saka musu mara sai suka sake suka ce kai gaskiya an cutar da mu kafin ka zo to bayan ka zo din ma kuma gashi nan ana cutar da mu fir'auna ya ce sai sai yu'idul qatl alaina sai ya dawo mana da kisan da yake mana an ce kafin zuwan annabi Musa alaihi salatu wassalam fir'auna yana sa su aiki haka kurin duk mutanen kasar gaba daya sai ce a tafi kowa ya je kama aiki ba za a tashi ba sai rana ta raba gida biyu sai irin karfe biyu haka wasu tono wasu jidan kasa kaji ko wasu faskare wasu tara itace haka kurum sai ya ce a ta tara ƙasa sai ta yi iya tudun kaman kaman wannan tankin idan an yi sai ya ce a daɗa yin wata ai ta yi me za ka yi da shi ba abin da zai tsabar mulki kawai to yayin da kuma annabi musa ya zo ya fara da'awa yana wa'azi sai ya ce to wallahi yanzu yini za a rinka yi tun da safe in an kama ba za a daina ba sai dare haka ya ce wa mutanensa wasu a sa su yi ta jidan bulo su yi ta gini me za a sa a ciki ba abin da za a sa gini kurum annabi musa da ya zo ya ce to ba za a yadda da wannan zaluncin ba dole ka sake wa mutane mara ka kyale su shikenan musa yake rarrasan su yake musu rarrashi yake cewa qala asarabbukum an yuhlika aduwakum ku yi hakuri da sannu ubangijin ku zai halakar da makiyin ku shine fir'auna wa yastakhlifakum fil ardi kuma Allah zai sa ku zama ku ne masu mayewa a bayan ƙasa ma'ana ku ne za ku zamanto ku ne shugabanni wannan tsohon zai kauce fa yanzura kaifa ta'malun idan Allah ya sanya ku ya maye ku a bayan ƙasa yuskinakumul arda yani arda masr min ba'di fir'aun zai sa ku zamanto ku ne masu zama a ƙasar masar ƙasar fir'auna to kuma amma fa yanzu da kaifa ta'malun ku kuma zai ga yaya za ku yi ku lura da wannan magana yanzu kuna gudun ana muku zalunci kuna gudun ana muku cuta to kuma Allah madaukakin sarki zai ba ku dama ku zo ku karbi ƙasar ku kuma sai a ga ya za ku yi wa mutanen ku jama'a ku zaɓe mu mu kawar da gwamnatin zalunci an je an zaɓe shi shi ma kuma sai ya zo ya dasa akan abin da ake na zaluncin na da yawa yawan su haka suke sai dai kaɗan daga cikin su ne ake samun canji sata sata sata ita tara kuɗi kuma wannan baya hana su hawan jini baya hana su ciwon shuga a ce yanzu gwamna ya zauna ya saci kuɗi iya sata iya gani subhanallah al'azim a zo a ɗauke shi a kai shi ana bincikensa aje a shimfiɗa masa tabarma tabarma fa da ake shimfiɗa wa yara yan makaranta ko wanda ake shimfiɗawa a masallaci a kai shi efcc aje a danne shi a wurin har 'yan jarida su haska yar katifa ko yar tabarman da aka bashi wanda da shi ake wa jiniya ana wayo wayo wayo wayo wayo in za a wuce wani abu malam sai duniya to tun daga nan duniya kenan fa wallahi alazim tun daga nan duniya idan an ji lahira kuma sai abin da Allah ya yi wato malam ana ba da tarihi wato ana a duniya gabaki ɗaya Najeriya wato tana cikin ƙasar da Allah ya jarrabe ta da muggan barayi masu sata wanda suke mulki suna sata idan ka zo lissafa masa masu masu sace kudin al'umma idan ka zo Najeriya to sai kai sai kai fatiya ka juya to kuma Allah yana ta nuna musu amma ba sa ganiya ga jarrabar mu da ubangiji yake dare da rana yanzu ka duba irin wannan hadari da aka yi na jirgin sama a Lagos din nan jirgi ya zo ya faɗi wajen mutum 200 da wani abu kusan 300 ba a ma gama faɗan lissafin ba don wasu har yanzu ba a samu su ba ya kife ko mutum ɗaya baya wanda ya surviving a ciki akwai manyan sojoji akwai manyan lauyoyi akwai injiniyoyi akwai wane ne akwai waye ne da sauransu amma duk da haka ba sa daukan izina Allah dai ya gyara mana halin mu ita ƙasa idan ana yin adalci ko da ƙasar kafirci ne ana samun nutsuwa da kwanciyar hankali yanzu ku lura da wani abu guda obama kafin ya hau mulki a america sai da aka fitar da shi aka yi masa tsirara na ce tsirara sai ya faɗi duk abin da i mallaka ko nawa dala nawa yake da ita sai ya faɗa kuma sai da ya fito yi bayani yana da kaza yana da kaza yana da kaza ya yi bayani sannan ya shiga idan ya sauka kuma daga mulkin fa tunda komi is computerized in kuɗi ya je ya ajiye a wani banki in ma wata ƙasa ya fita da kuɗi ya kai za su gane tunda su ne technology duniyar yake hannunsu to idan ya sauka kuma sai ya zo ya yi bayanin me ya mallaka kuma sai an tambaye shi yaya aka yi ya samu wannan ƙarin kuɗin sama da abin da yake da shi da a kamfaninsa ne da yake juyawa aka ci riba sai ya bayani a gona ce da yake noma aka ci riba sai ya bayani haka fa suke america kaga wannan fa ba musulmi bane america ingila europe kasashen nan duk haka ake yi duk shugaban da zai hau sai an caje shi sai ya yi bayanin duk abin da ya mallaka kuma sai ya faɗi ma aina ya mallaka kuma bayan ya sauka kuma sai ya yi bayanin menene yake da shi saboda kurin su burin su a bauta wa ɗan adam a taimake shi da dukiyar ƙasa a agaza masa to bari in gaya muku wani abin da ma za ku yi mamaki ba ma wannan ba malam ka san nauyinka wallahi obama nauyinsa kafin ya hau mulki sai da aka gwada nauyinsa kilo nawa yake da shi nauyi fa da za ka hau a kilo saba'in yake da shi a kilo saba'in da biyar ne to yana yi kuma yana mulkin yana kula da nauyinsa don in aka ga nauyinka ya karu sama da wanda ka hau mulki to kenan ka yi ribda ciki akan dukiyar al'umma ka ci daɗi ka ci kuɗin mutane kenan wallahi haka suke hatta nauyi wallahi in ka gama sai an gwada nauyinka yaya nauyinka da da zaka hau mulki iya nauyinka saba'in da biyar ne yanzu kuma da ka sauka a mulki nauyinka ya zama tamanin da biyar a ina ka samu wannan goma nauyi fa to kaga wannan suna kamanta adalci yayi duk da ba musulmi bane shi yasa kuma suke rayuwarsu ba wani wanda yake zai zargi wani wani ya ci kaza ya ci kaza yanzu yanzu za a bincike ka to amma mu fa yanzu kwanan nan naji yan majalisa a Abuja yan sanar suna cewa fa su bo gaskiya ba su yadda ba sai sai Jonathan ya zo yayi bayanin fa me yake da shi yaya kowane shugaban kasa in zai hau sai yayi bayanin me ya mallaka kafin ya hau shi kuma bai yi ba kuma ya fito din ya ce bai zai yi ba shi wannan shugaban kasar na yanzu a jarida na gani na karanta suna cewa to ya karya doka kenan kuma ya karya ta nan kuma su ne suke ihun wai ana karya dokar kasa shi yanzu bai yi bayanin me ya mallaka ba saboda zai washi abin da ya warwasa to Allah ya sauwaje shi yasa ita gaskiya kwaya ɗaya take ko a rayuwar duniya ma ba a jama aya ba ba a jama hadisi ba akwai gaskiya da zaka yi ta ka huta ka zauna lafiya da mutanenka in ko mutum bai yi gaskiya ba to zai ga tasku da tashi hankali shi bai ji daɗin mulkin ba kuma waɗanda yake mulka ma ba su ji daɗi ba to shine Allah tabaraka suke cewa lallai kam an cutar da mu sai ce ba komai Allah zai halakar da abokin gaban ku kuma Allah ya halakar da abokin gaban nasu ta yanda Allah ya nitsar da fir'auna malam a cikin ruwa Allah ya jarrabe shi wata rana annabi Musa ya fita da shi da mutanensa sai fir'auna sai ya bi shi yace sai na bi wannan mutumin yau na kashe shi na gama da shi fir'auna nan Musa ya danna ya tafi bai tsaya ko ina ba sai teku yana zuwa ya daga sandan sai ya bugi teku Allah ya bude masa hanya kamar kwalta a tsakiyar teku yana tafiya da shi da mutanen sa fir'auna ya ga Musa ya ratsa teku ya tafi kawai sai shi ma ya bi shi Allah ya bude masa hanya yana tafiya yana tafiya sai da aka je tsakiya har ma mutanen annabi Musa suna cewa fir'auna fa ya kusa ya zo ya diske mu ba قال إنا لمدركون سكت إنا لمدركون ذا أرزكم قال كلا إن معي ربي سيهدين ce a'a annabi annan Musa ce a'a ubangiji na yana tare da ni shi zai nuna min hanya kuma za mu kubuta za mu tsira kuma haka din Allah ya tsirar da su sai da Fir'auna ya zo tsakiyar ruwa Allah ya ce wa igiyar ruwa dawo teku ta dawo sai Fir'auna ya fara hadiya ya fara kiran habu ki sha ruwa ya sha ruwa ya sha ruwa ya koshi ya ci ƙasa ya yi ihu ya yi ihu ya ce amantu na yi imani billazi amanat bihi banu isra'ila na yi imani da abinda banu isra'ila suka yi wa ana minal musulmi na kai ni ma yau na zama musulmi bayan cikinsa ya cika da ruwa Allah ya ce al'ana yau sai yanzu za ka yi imani ya fir'auna wa kada asaita qablu da kuma kayi ta sabo kayi ta barna wa kunta minal mufsidin kuma kana cikin yan ta'adda mabarnata فاليوم ننجيك ببدنك لتكون liman خلفك aya. yau za mu kubutar da kai da kai da gangan jikinka don mu zaman ka zama abun buga misali da kai da mutanenka a yanzu nan akwai gawa fir'auna yanzu in ka je masar gidan tarihi gawarsa tana nan ramsis suke ce da shi ramsis fir'aunan annabin musa kenan yana nan tsoho da furfura ga haƙorinsa da ƙasa har yanzu yara suna sa a facebook suna sawa a intanet ana dubawa ana gani kuma Allah ya tsare gangan jikin yana nan kuma a naɗe da likkafanin da suka naɗe shi da ƙasa da taɓon tekun har duniya kuma ta tashi ba shi kaɗai ba da fir'aunonin da suka gabata tunda an yi wani fir'aunan ba shi ba akwai fir'aunoni da yawa suka gabata amma dai shi shine babban fir'auna fir'auna annabi musa wanda ya rashin mutunci wanda qur'ani yayi ta kiran sunan shi to Allah ya yi bada nasara ga mutanen annabi Musa ya nutsar da Fir'auna kuma ya dora sai zamanto su ne suke ainihin wato masu mulki to amma abin mamaki malam bayan wannan nasara da suka samu kawai sai suka dawo kuma suna bautar dan maraki ka duba dan Allah dan adam to bari mu ji me ya faru ya aka suka zo suna bautar dan marakin mu je malam
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون na'am فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه na'am ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون
Allah ya ce wa laqad akhadna ala fir'auna bisinin hakika mun kama mutanen fir'auna da fari bil jadbi wal qat fari da kamfan ruwa da rashin abinci da yunwa larabawa sukan ce massatum as-sana fari ya samu mutane wa naqasin min as-samarat muka tauye musu 'ya'yan itace suka yi tsada aka nemi mangwaro aka rasa aka nemi ayaba aka rasa aka nemi lemu aka rasa dukkan wani ɗan itace da ake ci a more a ji daɗi a rayuwa Allah ya rike shi la'allahum yadhakkarun Allah ya ce mun yi musu haka ne don su su- su su ɗauki wa'azi da izina akan abin da annabi Musa ya gaya musu ai la'allahum yatta'izun don su ɗauki wa'azi saboda wani lokacin idan tsanani ya yawa sai mutum ya karye kuma idan tsanani ya yawa sai mutum ya me sai mutum sai ya karye sai ya kar haka ake yi to Allah ya musu wannan ne don ya karyar da su ko Allah sa dawo su bi annabi Musa su yi da'a amma fa idza ja'atuhumul hasana idan kyakkyawan abu ya same su suka samu yalwa suka samu arziki suka samu lafiya qalu lana hadi suka ce damun wannan ai namu ne yayi mun cancanta ne mu samu yalwar dukiya mun cancanta ne mu samu lafiya sai su ki su mayar da abin ga Allah ba za su ce a'a alhamdulillah Allah ya bamu ba." sai su ce a damun we are due to a bamu din ai mun cancanta a bamu kuma dama ai mu ya kamata a bawa daman hakkin mu ne ba za su ce a'a ai Allah ne ya mana wannan su gode wa Allah ba kaji falala kenan amma wa in tusibum sayyi'a idan mummunan abu ya same su talauci bala'i rashin abinci rashin ruwa ya tayyaru bi Musa sai su ce saboda wannan mutumin Musa nan shi yasa wannan bala'in ya same mu shi ya jawo mana shine ya tayyaru sai su canfa abun da dalilin annabi Musa ne maniyata imana ya tasha'amuna bi Musa wa mamma sai yau daman saboda zuwan wannan Musa da waɗanda suke almajiran da suke bayansa shi yasa muka samu talauci shi yasa ruwa ya kare shi yasa babu abinci shi yasa babu kayan ciye-ciye da shaye-shaye suka ce ma asabana bala'un hatta ra'ainahum mu ba mu taba ganin bala'i a ƙasar nan ba sai da annabi Musa ya zo da mutanensa suka shi umta abin da annabi Musa to Allah kiyaye mu shine yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu sai su rinka canfa abun tare da Musa da shi da wanda suke tare da shi to sai Allah ya mai da martani ya ce ala inna ma ta'iruhum inda Allah ku saurara wannan canfe canfe nasu abin da suka danganta ga Musa wallahi daga Allah ne Musa bai da hannu a ciki Allah ne ya ga dama in ya ga dama ya ba su in ya ga dama ya hana su walakinna aktsarahum la ya'lamun amma kash da yawa yawan su ba su san haka ba ba su da ilimi jahilai ne ba san cewa alladhi asaba- asabahum kana min indillahi ba cewa duk abin da ya same su daga Allah ne ba su sani ba to wannan yana nuna mana cewa ya ku yan uwana duk lokacin da abu ya same ka to ka dauka Allah ne ya dora ma duk abu na alheri ya same ka Allah ne kuma in kishi ya sama Allah ne ya ga dama ka samu wadata arziki alhamdulillah Allah ne ya ga dama ya tarfa wa garin ka nono alhamdulillah sai kai wa Allah godiya لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد idan kun yi mun shukura kuka gode mun zan ƙara muku in ji Allah Allah ya baka lafiya ka ce ya Allah na gode na ji daɗi ka ƙara min lafiya ka yi sallah ka yi zikiri ka yi salatin annabi ka yi kiyamun laili ka je gurin wazi da lafiyar da Allah ya baka dan da baka da lafiya ba za ka je ba Allah ya ɗora maka talauci da rashi ka ce ya Allah kai ne mai talautawa kai ne mai azurtawa ya Allah ka yaye mun halin nan da nake ciki ya Allah ni mabukaci ne ina bukatar agajinka da taimakonka ya Allah ba mai ɗorawa sai kai kuma ba mai ɗaukewa sai kai kaga tauhidi da aƙida kenan to idan kai wannan sai Allah ya taimake ka ya san kana da aƙida cewa shi ka dangantawa amma wallahi akwai waɗanda yau a wannan zamani idan alheri ya same su ce ai dan suna tare da wani ne akwai wanda ake ce da shi ayin ka rabu da alhaji wani shikenan kai kan talauci ya same ka alhaji wani to shi alhaji wani tsohuwarsa ce ta yi naƙuda ta haife shi da kuɗin a ba a duniya ya samu ba a duniya ya samu nawa ake samun uba talaka da kuma ya zama mai kuɗi eh wa kasirun mahum nawa ake samun ɗa talaka uba mai wadata ga kuɗi a wurin ubansa kamar ya zubar amma shi kuma talauci kamar zai magana a tattarar shi amma ubansa babban mai kuɗi ne amma shi kuma talaka ne lamba ɗaya su ne na farko a layin talakawa a garin kuɗin ubansa bai mai da shi mai kuɗi ba kamar yadda shi kuma uban kuɗin ɗansa bai mai da shi shi ma mai kuɗi ba ashe abun min indillahi ne daga Allah ne da haka in kun samu Allah ne in kun rasa ma Allah ne wannan shine tauhidi shine aqida idan damana ta yi kyau to kada ku ce a yau saboda watan kaza ne saboda tauraro kaza a'a saboda Allah ne haka Allah ya ga dama idan kuma damuwa damana ta yi muni to ku koma ga Allah ku ce watakila zunubin ku ne yayi yawa zina ta yi yawa a garin ku yan luwaɗi sun yawaita ana shan giya burkutu yayi yawa a garin ku sai ku kokari ku rage yawan burkutun kenan wannan zai iya sawa Allah ya fushi da ku saboda ana saba masa sata ta yi yawa yan fashi sun yawa yan sane sun yawa barayi sun yawa zalunci ya yawa ba a taimako ba a sadaka ba a bawa mabukata wannan duk sababi ne da zai iya jawo muku fari da karancin abinci da kuma a ɗebe albarka dangane da kuɗin da kuke samu ko da kasuwa tana juyawa ana walwala to sai Allah ya kwashe albarka kaga abin da ake samu baya biyan bukata to sai ku koma ga Allah amma kada ku ce wai ai saboda kaza ne saboda kaza ne saboda wane ne inda ka bi wane da ka samu yanzu akwai waɗanda suka ɗauki rububiya suka ɗora wa kansu wai in kun rike wane da wane kun rike wali wane kun rike shehi wane kun rike akarmakallah wane to za ku samu arziki wai duk wanda ya faɗa da wali wane ya faɗa da shehu wane wallahi zai talauci kuma shi kansa wali wane da shehu wane din yana yana fama da dogon cirbinsa mai kwaya dubu da rigarsa mai datti da rawaninsa ko wanki babu ko guga babu kuma shi din waliyi ne an ce waliyi ne to me yasa walittakan tasa bata bashi kuɗi ba ka je ka duguna ka ce wai ya roƙa maka wai Allah ya baka kuɗi wai ah to shi me yasa bai roƙa wa kansa Allah ba shi ba akwai wanda baya son kuɗi a irin dai wannan zamani akwai wanda baya son kuɗi ba wanda baya son kuɗi saboda rayuwar ta zama dole sai da kuɗi ko me atishawa za ka yi mai lafiya sai da kuɗi ko ba ka bane ba ka da kuɗi in ka yi ta sai da jini za ta fito saboda cuta ta kashe ka to wai sai ka je ka tsuguna gurin mutumin da yake faqidu shay ila yuti wanda shi bai da abu ka je ka ce wai ya baka kaga wannan ba daidai bane da haka dai aya tana nuna mana mu rike Allah mu rike manzon Allah mu rike addinin Allah kuma duk abin da ya samu mai Allah ne kaga yanzu mutanen Fir'auna cewa suka yi ai Musa ne ya jawo musu Musa ne ya jawo musu Musa bai jawo musu ba halin su ne ya jawo musu kuma Allah ya dora musu to sai me yace Allah rama
wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin sai suka ce wa qalu wannan kibtawa kenan suka gaya wa annabi Musa mahma ta'tina bihi min aya mahma anan tana nufin matama yau duk lokacin da koyaushe ka zo mana da wata mu'jiza ko wata alama litasara na biha dan ka sihirce mana hankalinmu wai har yanzu ba su yadda ba nan Musa matsafi ne ai duk lokacin da ka zo mana da wata alama shine aya dan ka sihirce mu ko litaftinna ka fitince mu ko ka canja mana addini fama nahnu laka bi mu'minin to mu ba mu taba yin imani da kai ba malam wannan shine kurewa gaba daya suka ce kaga ba sanda zaka daga ya bar- ya zama maciji ba ba ba zaka fitar da hannunka ne yayi haske ya ce kaza ba ba zaka ce kai annabi bane wallahi duk abin da ka zo mana da shi ba za mu yi imani da kai ba wannan su ne kibtawa su ne yahudawan da annabi musa ya ta fama da su sun rufe kofa kawai kuma amma yanzu ku ina so ku lura da wani abu wai yanzu yahudun fa da ake magana a kansu ku duba qur'ani yadda yake mana bayanin su to wai wannan yahudun wai su ne suke claiming wai annabi musa shine annabin su ka duba inda suke fada da musan fa amma wai yau wai waɗannan wai su ne ake cewa wai su ne wai mabiya annabi musa ka duba inda suke ainihin zagan annabi musa suke lalata addinin annabi musa din to bari mu ji tunda sun faɗi wannan magana shi kuma allah me ya musu na'am
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات na'am
آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين shikenan a nan musa ya yi wa'azi masu imani sun yi imani kamar yadda abdullahi dan abbas yake faɗa da sa'id bin jubair da su qatada da su muhammad bin ishaq suke cewa yayin da matsafan nan suka yi imani da annabi musa alaihi salatu wassalam fir'auna ya koma gida ya zamanto bayi da wani karfi gaba ɗaya an ɗebe masa jama'a kuma yanzu yaƙi da fafatawa da gwagwarmaya ta fara tsakaninsa da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kashe annabi Musa bai zai iya kashe shi ba kawai shi fir'auna ya ce shi fa zai zauna ne akan kafircinsa da yan fadansa suka ce su ma suna nan suna kan kafircinsu kuma in ma sharri ne suke kai to suna kai shikenan Allah ya ce tunda ba za ku yi imani ba to mu kuma ga azaba da za mu turo muku fa arsalna alaihim tufan shikenan sai Allah madaukin sarki ya turo musu da ruwan dufana wani ruwa ne wanda ake ce da shi wato gama duniya shine at-tufan ruwa ne da yake haɗiye komai yayi ta musu barna ma'un arsalallahu alaihim kuma Allah ya nuna musu wata aya malam a ruwan dufanin nan waɗanda suke tare da annabi Musa sai ruwan bai cinye su ba amma duk gidan wanda yake bin fir'auna sai da ruwan ya lalata sai dai su je suna neman kariya da sauran gidajen mabiya annabi Musa shine ruwan da ake cewa ruwan dufana wasu malaman suka ce dufan din shine almaut Allah ya turo musu da mutuwa suka yi ta mutuwa suka yi ta mutuwa mutuwa da annoba kenan at-tufan bi ma'ana at-ta'un kamar yadda a lugar mutanen Yaman suna ce da at-tufan at-ta'un da tufana da ta'una duk ana nufin abu guda ɗaya wato shine annoba sai Allah ya turo musu annoba ta mutuwa suka yi ta mutuwa mutuwa ta tashi hankali taki sai ga mutum ɗari biyar sun mutu Allah kiyaye mu Abdullahi dan Abbas yake cewa at-tufan am- amrun min Allah tabaraka wa ta'ala tafa bihim wani lamari ne daga Allah da ya kewaye su lamari ne na azaba Allah ya turo ya kewaye su fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun kenan Allah ya ce sai muka turo musu da tufan wal jarada muka jarrabe su da fari kasan me illa farin wani zai iya cewa to ai za su ci fari kan tunda ana cin fara farin nan duk wata ciyawa da za su iya shukawa a gona wani abu ya ciro ya ya tsiro sai sun cinye shi tas masara ce gyada ne wake ne duk abu na shukawa da za a shuka shi ya tsiro su ci abinci sai farin nan su je su cinye shi gaba daya malam ko ina fari yanzu ko kunan Allah ya jarabe mu aka yi ruwan sama fari fari sai sun ishe mu sun dame mu to sai zuma musu ko ina fara duk inda ka je fara hancin ka fara kana bude baki hamma fara wal kummala ga kwarkwata ta masifa riga kwarkwata hula kwarkwata duk inda ka daga kwarkwata suka yi ta cizon su wadda fadi'a da kwaɗi ƙozaye kenan kwaɗi duk inda ka je kwaɗo waddama ga jini subhanallah Allah ce ayatin mufassalat muka kawo musu ayoyi alamomi mu'jizozi dalla dalla shine mufassalat mufassalat zaka iya fassara ta da yatba'u ba'daha ba'da ɗaya na bin ɗaya bayan an yi yayin fara sai aka turo kwarkwata bayan an yi kwarkwata aka turo musu kwadi bayan kwadi kuma aka turo musu jini shine mufassalat kowane azaba aka ce sai ya yi sati guda kuma tsakanin kowace azaba da kowace azaba wata biyu ne ai wata guda fastakbaru amma duk da haka waɗannan mutane mai kwan su ce sun tubu sun koma ga Allah sai suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimin Allah ya ce da mu mutane ne mujrimai yan ta'adda marasa kirki yahudawa kenan ai ba su bi annabi Musa ba kuma ba su suka ce duk abin da za a yi dai mu dai ba za mu yi imani ba to sai me ya faru malam
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك ولنرسلن معك بني إسرائيل نعم فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون to sai me فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا وكانوا عنها غافلين walamma waqa'a an alaihimul adha ar-rijz Allah ya ce yayin da azaba ta sauka a gare su ita ce dai wannan azaba ta ɗa- dufana da Allah ya saukan musu da kuma sauran abubuwan da aka ambata an ce a rana ɗaya sai da mutum dubu saba'in suka mutu a cikinsu 70,000 saboda wannan bala'i da Allah ya ɗoro musu malam tun suna kaiwa makabarta suna binnewa har sai da suka gaji da ɗaukan gawa suka yi su binne wannan fa ba kibiya aka harba musu ba ba kwari da baka ba ba komai ba ta'un azabar ubangiji da wannan tufan wannan ruwa yayi ta kashe su amma duka wannan wai ana yi musu ne wai ko za su koma su dawo su yi imani da Allah to yayin da suka ga bala'i yayi bala'i qalu sai suka dawo gurin Musa suka ce ya Musa ud'u lana rabbaka ka roka mana ubangijinka ku ji ba bai kwan su ce ka roƙa mana ubangijinmu a ba su yadda ba ubangijin musa ba nasu ba ne ka roƙa mana ubangijinka bima ahida indak da irin abin da ya maka wasiya da irin alkawarin da ya maka ka roƙe shi da Allah tunda ya ce zai taimaka maka kuma ya ce in ka yi masa in ka yi addu'a zai amsa ai ka gaya mana ubangijinka in ka roƙe shi yana amsa ma to mun zo yanzu kai muna roƙonka ka roƙi allah naka da alƙawalin da ya maka bima ahida indaka cewa in ka roƙe shi zai amsa la in ka shafta anna rijiza idan dai har ya yaye mana wannan azaba da muke cikin mutuwan nan ta mana yawa la nu'minanna laka wallahi za mu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu sake maka banu isra'ila ka tafi da su ka je su bi ka su ta yin addinin musulunci amma ka roƙa mana Allah Allah ya amsa shikenan annabi Musa ya daga hannu ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka yaye musu halin da suke ciki ya Allah ka taimake su hadisi ya zo daga amir ibn sa'ad ibn abi waqqas daga babansa yake cewa ya ji shi yana tambayan usama ibn zaid cewa ka ji manzon Allah yana maganar wani abu akan abin da ya shafi at-ta'un annoba sai usama ya ce eh na ji annabi yana cewa at-ta'un rijisun ursila ala bani isra'il lalle ta'un wata azaba ce farkon annoba ya uwana da ake bayani anan ana so a mana bayanin asalin annoba daga ina take farkon samuwar annoba a duniya to azaba ce Allah ya saukar wa banu Isra'ila suka yi ta mutuwa kamar yanzu misalin annobar kwalara kamar misalin ciwon amai da gudawa kamar misalin ciwon kaza ciwon kaza da ake cewa annoba ne ciwon sankarau ya ta kashe mutane asalinsa tushensa banu Isra'ila aka saukar wa wannan suka yi ta gamuwa da bala'i da masifa ko kuma aka saukar waɗanda suka gabace ku manzo Allah ce fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alai idan kun ji labarin annoba a wani gari sai ku ji labarin a Adamawa ana annoba ana ciwon kwalara ha ana amai da gudawa ko a Kano ana ana ana ana kwalara ana amai da gudawa to kada ku je garin annabi ya hana duk garin da ka san ana annoba kaka je wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu kuma amma idan annoba ta faru a gare ku kuna cikin gari to ka ku fita kamar yanzu misalin Allah kiyaye a ce annoba ta faru a wani gari to an hana mutanen garin su kuma su ta gudu suna fita saboda yayin da suka fita daga garin suka tafi wani garin to za su ɗebi cutar ne su kai wa wasu kuma sai ku tsaya ta cinye na cinyewa duk wanda ya mutu a cikin annoba ya yi mutuwar shahada eh wanda annoba ta kashe shi ba ya yi mutuwa ta shahada mutuwa ce ta dace to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin da Imam Malik ya fidda shi a cikin Muwatta haka Imam Bukhari ya fidda shi Kitabul Anbiya da Imam Muslim shi ma ya fidda shi a cikin sahihinsa to jama'a kun ji cewa mutanen Banu Isra'ila yanzu kam sun sha wahala annoba ta faɗa mutuwa tana ta faruwa sun zo sun ce wallahi za su yi imani da annabi Musa in dai ya roƙa musu Allah Allah ya yaye musu to bari ku ji sai ya roƙi Allah din kuma Allah din ya yaye musu azabar falamma kashafna anhum rijza Allah ya ce yayin da muka yaye musu bala'in da yake kansu ila ajalin hum balighuhu izuwa ga wani lokaci da Allah ya kaddara za su kai shi muka ɗauke musu mana aka dan dauke shi ba duka aka dauke ba dan a gwada su idan hum yankuthun kawai sai gashi sun warware alkawarin da suka yi suka ce mu gaskiya ba za mu yi imani ba ka duba fa rantsuwa suka suka suka ce la nu'minanna laka wallahi za mu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il kuma wallahi za mu sake ma banu isra'ila kuma Allah ya dauke annobar lafiya ta zo suka ci gaba da rayuwa kawai idahum yankuthun sai gashi sun yi naksul ahad sun warware alkawari to wannan yake nuna maka ba yanda za a yi ba yahudi cika maka alkawari ko ya cika maka to akwai rami da ya tona maka a gaba ya kamata ka san da wannan eh ya cika ma a ido kana gani to wallahi akwai rami a gaba su ba sa aikin banza duk abin da za su turo muku wallahi tallahi sai sun ci riba akan ku an turo taimako an turo wannan aje a allura a can aje a yi waye a can wallahi ba sa yi a banza mutanen da ba sa son ku ba sa son addinin ku su ne kuke tsammanin wani za su wani taimakon ku suna yin taimakon ne bi muqabil ko dai dan samu kuɗi ko kuma dan su wani abu yanzu akwai cutar da ana faɗa wallahi su suka yada ta a duniya suka kirkiri cutar suka yi ta suka ɗebi ƙwayoyin cutar suka hau jirgi suka zo ɓangaren afirka suka je suka saki cutar wannan manya-manyan likitoci suna faɗa na duniya cewa wani lokacin idan kasashen nan na turai suna so su samu kuɗi sai su kirkiri cuta idan suka kirkiri cuta sai su zuba ta in suka zuba ta sai su je su yada ta a mu nan daman afirka duk wani bala'i nan ake turo mana baƙaƙe idan aka zo aka zuba to sai a ce ciwo kaza ya faru to kuma daman suna da maganin sun kirkiri cuta sun kirkiri maganin cutar to babu yanda za a yi a saya a sayi wannan maganin sai da cutar da haka sai su yada muku cutar idan suka yada muku cutar sai kuma su ce ga maganin cutar ku je ku tsaya bari buga muku misali in ba ku gane ba an sha faɗa ana cewa america tana jikin ƙasashen da suke fi kowane ƙasa kera makamai na faɗa da yaƙi jiragen yaƙi da suka zo daga america to na daban ne bindigogi irin na america na daban ne kayan faɗa na america na daban ne to sayar da makami is one of the source of their income ɗaya ne daga cikin hanyoyin samun kuɗinsu kamar yadda ku yanzu za ku yi noma ku sayar da auduga da wake ku kai shanu ku sayar hanyoyin samun arzikin ku ne ku kasa kaya a shago hanyoyin samun arzikin ku ne to su kuma su yi tallan makami a duniya hanyar samun arzikin su ne to ba sa cin riba su samu kuɗi sai sun haɗa fada a duniya su je su tayar da rikici a wata ƙasa ai ta faɗa sai su ta sayar da makami su ta sayar da makami su ta sayar da makami wannan shine abin da yake faruwa duk wanda yake wayayye ne yayi karatun zamani yana iya fahimtar wannan kuma su da kansu suna yin bayani yanzu duk inda ake faɗa a duniya to akwai inda suke akwai maka- kasuwar makami da suke kaiwa kuma suna sayarwa a duniya suna cewa a daina faɗa a daina faɗa amma a bayan ƙasa suna sayar da makamai kuma amerika kenan kashe duniya amma waye yake fahimtar su yake ganewa sai wanda ya leka su ya fahimce su wasu gani suke ayan kaje amerika shikenan an maka komai Allah kiyaye mu suka karya alkawari Allah ce fantaqamna minhum mu ko mu ma muka dauki fansa akan su wani abu sai Allah tunda suka karya mana alkawari to mu ma kuma za mu yi intikami me intikami ramuwa muka dauki fansa akan su fa aghraqnahum fil yammi muka nitsar da su a cikin kogi bi annahum kanu bi ayatina bi annahum kadzabu bi ayatina saboda sun karyata ayoyinmu wa kanu anha ghafilin kuma sai suka kasance gafalallu rafkanannu dangane da abin da muka aikata musu ko kuma muka ainihin faɗakar da su muka ce su daina to sai aya ta ƙarshe Allah ya ce me
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها na'am وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا na'am ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون to Allah rama Allah ba da lada sai gobe sai mu fassara insha Allah bismillah mallam saboda ƙurewar lokaci sai mu dakata a nan gurin
bismillahir a kafin tambaya ta gaba akwai matan da ta aiko naira 500 sadaka wai a sai globe a kara haske a nan gurin da fatan allah ya saka mata da alheri masu a mai tambaya na gaba ya ce malam muna sallah ne sai liman ya yi sujjada har ya ɗago daga sujjadan ni kuma tunani ya hana in bi shi ya malam sakamakon matsayin sallah na
Allah ya sauke ya jama'a wato Allah ya sauke Ma- matansa nawa ne wannan Allah ya sauke to ma'ana yana bin liman an yi sujada ko har ya dago daga sujada ko shi kuma tunani ya hana bi shi to to yaya aka yi ya ta kare to ai shine ni ban a'a misali to to da tunani ya hana ya bi shi to a ina ya tarar da shi eh kenan dai ya ce sujada dai ta kubuce masa kaddara yanzu mu ce ana sujada ce ta biyu a raka'a ta raka'a ta nawa raka'a ta farko ana sujada ta biyu maimakon liman ya tashi ya bi shi ya shiga raka'a ta biyu shi kuma bai samu ya bi a ya bi liman din ba yana ta tunani har liman ya yi sujada ya wuce bai yi ba to wannan raka'a ta kubuce masa in dai babu sujada a raka'a to raka'a ta mutu ta zama laziya kawai abin da zaka yi ko da ka samu cikakkiyar sallah sai ka jefar da wannan raka'ar da sujada ta kubuce ma idan ka tashi sai ka cika to raka'a daya shikenan in yayi haka sallarsa ta yi babu laifi kuma ya kamata mutane mu kiyaye mu ji tsoron Allah tunani a cikin sallah yana rage ladan sallah iya yawan tunanin duniyar da kai iya yawan zabtare ladanka na sallah da kai da haka ya kamata mutane su shagaltu idan suna sallah su rinka tuna ubangiji su rinka tuna cewa suna ganawa da Allah ne kamar ga ka ga Allah ka rinka tunanin zunubinka da laifinka ka yawaita istighfari ka yawaita tasbihi ka yawaita salati wannan ya dauki hankalinka ya dauki tunaninka ya shagaltar da kai in qur'ani liman yake karantawa to ka rinka sauraron me liman yake faɗa shi yasa ake so kullun liman da yake wa mutane sallah ya zamanto yana da qur'ani aka ce ka'idar limanci wanda yake limanci ya ummun nasa aqra'uhum likitabillah wanda yafi kowa iya karatun qur'ani da sanin qur'ani shine liman liman ba gado bane kuma liman ba naɗi ba ne kurun wanda aka ga dama a naɗo a turo shi a ce shine liman ya cancanta ko bai cancanta ba dole liman ya zamanto yana da ƙur'ani kuma limamai ba su da uzuri a kansu na kin haddace ƙur'ani kuma limamai ba su da uzuri da za su zauna ba su iya karatun ƙur'ani ba dole ne liman ya tsaya yana mai da hankali akan muraji'ar qur'ani yana bibiyar qur'ani dan kai jagoran al'umma ne kullum sai mutane sun sun saurari sautinka to kuma shi yasa ake son mai karatun qur'ani liman ya zama yana da sauti mai kyau sauti mai daukan hankali sauti mai daɗi ta yadda ma sallah ba za su gaji ba idan yana karatun nan ji za su yi kamar kai yayi rukuyi to wannan zai ɗauki hankalinsu ya sa su rinka tuna me yake faɗa ne to shine kuma aka ce mutane yana da kyau su rinka sanin fassara qur'ani ai shine dalilin da yasa ake tafsirin qur'anin dan idan ana karanta aya ana fassarawa to kaga ka san ma'anarta yanzu wannan suratul arab da muke karanta muna fassarawa da gobe wani limami zai jawo ta a unguwar ku yana karantawa sai ka ji kamar da hausa yake gaya ma saboda an gaya maka fassara ka rike dalla dalla to kaga ashe akwai amfanin mu je makaranta su limaman mu su yi karatu mu ma ko mu je makaranta dan mu san me limaman mu suke faɗa yanzu yayin da mutum yake bin liman yake sauraron su ya san me yake faɗa yaushe zai wani tunanin duniya yayi ruku'i bai san yayi ruku'i ba ko yayi sujada bai san yayi sujada wai tunani ya hana shi shi yasa za ga larabawa nan sun fi mu morewa qur'ani ana qur'anin nan suna kuka saboda sun san me suke faɗa amma wani ya je umra yana cewa kai waɗannan mutane akwai raunin zuciya wani ne je umra ya ji ya ji ko su shude su ne ko shuraim yana sallah yana ta kuka yana ta kuka sai yake gaya wa dan uwansa sun dawo daki da Allah baka ji ka ji limaman nan ai limamai sai na Najeriya wallahi ba za ka ji limamin Najeriya na kuka ba saboda mu baƙaƙe ne muna da dakiya wai ma na dan Najeriya iya da dakiyar zuciya amma waɗannan sai ka ce mata bini bini ana sallah ya kama kuka wai shi gai gani yake wai raunin zuciya ce ta dawo wai wai shi ne zo yake cewa ba ai shi wallahi bai kukan nan ba wani kuma yana cewa ni ma wallahi sai yasa ni kuka ce kai na ba wani kukan da zan yi ni saboda tsabar jahilci mana da haka don Allah yan uwa mu gyara sallan mu kuma mu kwalla alaka da Allah mu rinka zuwa makaranta na'am
to Allah ba da lada wannan kuma sanarwa ce da farkarwa yake wa matasa masu sha'awan zuwa aikin soja cewa an fara sai da scratch card na soja na nigerian army akan kudi naira dubu daya a unity bank saboda haka duk wanda yake da sha'awa na zuwa ya yi kokari ya je domin an kusa kulle website din za kulle ranar 27 ga wata da fatan masu bukata sun ji shi kuma wannan ya ce malam an mini haihuwa ne sai na raɗa wa yaron suna muhammad domin neman albarka to amma mata suna nema su canza masa suna zuwa salim shin ya halatta ya bari a haka ɗin ko kuma ya tsawatar
idan ka sa wa ɗanka suna kullum ana sa wa ɗani suna don tafa'uli abinda ake nufi da tafa'uli kana fatan ɗan nan ya zama haka yanzu sai aka yi maka haihuwa ka sa wa sunan ɗanka abdullahi kana nufin Allah ya sa ya zama bawan Allah shine ma'anar Abdullahi ko Abdurrahman ko Abdulmalik ko Abdulquddus ko Abdulsalam ma'ana bawan Allah mai yi wa Allah bauta ya kamata ya sifantu da bauta sai aka maka haihuwa sai ka sawa ɗanka suna Muhammad kana so Allah ya sa ya sifantu da ɗabi'u irin na Muhammadu kuma Muhammadu babban suna ne to amma sai mata suke so su mai da shi Salim to me alaka me alaka kai ka ce sunan ɗanka muhammadu kuma mata suna ce masa salim ku ku matsalar ku kenan wai mutum a gida kai ne mai gida kai ne mai kawo masara tattasai da tumatir kudin kitso kai kake barwa ɗinkin sallah kai kake in gida ya rushe kai za a gyara kai kake fenti kai kake aurar da yayan gida kai kake biyan kudin makaranta kuma ka zo ka kafa doka a gidanka kuma a karya ba ka da wani abin da za ka yi sai dai ka kawo mana fatawa a nan mu baka ansa mata sun ce mata za su canja da wani dalili za su canja ma sai ka kira ka ce duk wanda na ji ta sake kiran sa sunan da ba ne na ambata ba rai zai ɓaci kurun ka ɓata rai ka ci tattasai ka nuna damuwa haka ake yi amma mutum ya zama bayi da fawa kamar yaya mata za su canja ma suna kamar yaya in Allah ya jarrabe ka ne da tsohuwarka ko kakarka ko mahaifiyarka kuna tare wannan kam to sai dai a lallaba to da haka ma gwanda ka neme shawara mama wani suna kike so a sawa yaron nan kaza take so sai ka dauka ka sa shikenan an futa ba rikici amma tun da har ka isa ka sa masa suna Muhammadu to don me zaka bari a sa masa wani Salim Salim ya fi Muhammad Salim bai fi Muhammad ba da haka ni shawara ta a nan gurin ɗayan biyu ko dai ka je wa mutane ka canja masa suna ka mai da shi salim don ya halatta a canja suna yi ba sai an sake yanka rago ba za ka iya canja masa tunda bai girma ba ballanta a ce sai an je kotu an yi rubutu an yi waye sai ka ce ya dawo salim tunda kai mijin hajiya kalat ne mijin hajiya ta ce tunda mata sun ce salim suke so kai muhammadu kake so kai kuma baka da karfin da za ka iya dogewa akan wannan sai ka mai da shi salim in ku don ne kai ka isa ka cancanta to ka kafa doka ka ce sunansa muhammadu kuma kar in sake jin wani ya ce man salim shikenan ba wani aya ba wani hadisi akan wannan ko kuwa ba sai an ji aya ba sai an ji hadisi ba ku fahimci wannan da ke kuma wani abu yana faruwa sai a sa mutum suna sai a zo ana kiransa da suna daban sau da yawa mutane ko wai mutum ya rinka sa wani suna wani murakkab wanda kawai mu al'adarmu ne ake yanzu misali kamar yanzu muhammadu awwal Muhammadu Sani ku yi haƙuri fa inda masu sunan suna jina Muhammadu Salisu Muhammadu uh, Rabi'u Muhammadu mu kowane suna sai mun jona masa Muhammadu kalmar awwalu ana nufin na ɗaya al'awwal ne sani na biyu salis number three rabi number four khamis number five shine kurin wanda aka sa masa suna khamisu ana nufin na biyar in kai din ba na biyar bane iyakacin abin da sunanka yake nufi na biyar a larabci bai da wata ma'ana ban na biyar ko aka sa maka rabi'u Allah saka muku da alkhairi hamisu da rabi'u da salisu da sabi'u da tasi'u da ashiru duk wannan sunan lambobi ne to shine bahaushe sai ke cewa muhammadu kaza mu da al'adar mu in an haifa ma jerin gwanan yaya maza sai na farko ka ce mai muhammadu awwalu na biyu muhammadu sani na uku muhammadu muhammadun an sa shi ne dan karar annabi muhammad to da a ce masa kamisin gwanda a ce mai muhammad din ina fata ana fahimta to wai kuma akwai wanda suke sa suna yanzu sai a sa yaro a ce wai sunansa na gaskiya kamar mace ce sunanta na gaskiya a a suwaiba to wanda kuma za a kirin a kiranta a gida ummi me haka me wai sunanta na gaskiya wai suwaiba amma kuma wanda za a ke so ta shahara da shi wai ummi ko kuma momi kaga mutum ya ɗauki suna ya sa wa yarsa amma sai a dawo ana ummi ko ana momi ummi larabci ne ana nufin uwa duk yadda ake ce da ita ummi to ana nufin ummu uwa ne momi kuma turanci ne yahudanci ne momi mama da haka idan an ce wa yarka momi har ta tashi da sunan momi to ana nufin mama ne to wai yana yi wa mahaifiyarsa ne alkunya to kuma shari'a bata hana ka faɗi sunan babanka ba shari'a bata hana ka faɗi sunan mahaifiyarka ba iya girman suna da daraja suna annabi muhammadu to ana kiran muhammadu kuma shi ma muhammadu yana kiran sunan baban shi dan an ce me sunan sai ce ana muhammadu bin abdullahi ni ne muhammadu dan abdullahi dan mutum ya faɗi sunan baban shi ba laifi ba ne kuma dan mutum ya faɗi sunan mahaifiyarsa ba laifi yayi ba to kaga babu buƙatar ma dan an sa suna a ce ba za a kira sunan ba in dai ba za a kira sunan ba to kar ma a faɗe shi shikenan fakat girmama iyaye rashin faɗin sunansu ba shine girmama su ba yi musu da'a taimaka musu agaza musu faranta musu yalwata musu shine girmama iyaye amma ba wai ka bar babanka da yunwa kuma wai ka sa wa ɗanka sunan babanka wai ba a kiran sunan baban naka ana ce masa abba ba wai shine girmama ba ɗinkin sallah ba kai wa tsohonka ba amma kuma wai ka yi masa takwara ana ce wa ɗan abba wai kana gadara ka girmama babanka baka masa ɗinkin sallah ba kuma kaga wannan tufka da warwara ne ku yi hakuri kun san haka karatu yake dole wata ran sai an zunguri abin da muka saba muna yi ko ba haka bane ba sai ku yi hakuri Allah mana afuwa muna fatan Allah ubangiji ya yafe mana Allah kuma ya sa mu cika da imani an yi an ba dama mu yi addu'a to to jama'a wasu rubuto takarda suna buƙatar addu'o'i muna roƙon Allah tabaraka ta'ala wannan zama da muka yi kuma da wanda muke daga nan har ƙarshen Ramadan Allah ubangiji ka duba halin da muke cika taimaka mana Allah duk wanda yake da buƙata a wannan guri ka biya masa marasa lafiya ne ka warkar da su masu buƙatar makaranta ne ka ba su masu buƙatar aiki ne ka ba su masu buƙatar jari ne ka ba su yan kasuwa ne masu neman albarka Allah ka ba su ma'aikata gwamnati ne Allah ka albarkaci aikin su malamai ne Allah ka sanya albarka cikin ilimin su ɗalibai ne Allah ka albarkaci rayuwar su duk wanda ya zo wannan guri muna fatan Allah ya yalwata masa rayuwa Allah ya faranta masa kuma muna fatan Allah ya haɗa mu aljanna kamar yadda muke haɗuwa a wannan guri Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar Allahumma استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya manta ta ne ko? Yau wani da nace nace salamu alaikum warahmatullah. Ba da daga ya ya kokari lafiya lau barakallahu fiikum. Yanzu nake ta faɗa a gida nake cewa a duba mun wayan nan na batta na manta ta. sai na zan da nake ga dan hizba nake cewa duk yanda ake gurin hoton nan na manta wayan ware ko to to salamu alaikum eh wallahi ware ko Allah saka da amin Allah ba da Allah ba da lada Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah.